الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا علمة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتينا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن شاء الله زام أورا daga inda muka tsaya tafsirin Qur'ani wanda an ja baki rabbana la tuzigh qulubana wato wayannan rasikuna fil ilmi wanda suka samu tabbata a cikin ilimi suka samu tamakkuni suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya ubangijinmu na ce rabbana wato abin da ya nasaba ga ba ce rabbuna ba sai aka ce rabbana to akwai ya koyayya shi ne ya rabbana ya ɗin ita ne sai nasaba wa wannan bayan sai zama rabbana za a ce ba za a ce rabbuna ba rabbana la tudu qulubana ubangijinmu ya ubangijinmu karka karkatar da zukatanmu wato kamar yadda ka karkatar da zukatan waɗanda suke neman tawilin ƙur'ani wato wannan abin da ba wanda ya san fassararsa sai Allah to saboda wasu zukatan su ya samu karkata shi in suke neman sai sun ne fassararsa dan ta da fitina a cikin mutane to Allah waɗannan yadda zukatan su karkata Allah to mu kada karkatar da zukatan mu ba da izhadaitana bayan ka shiryar da mu wa hamdana min ladunka rahma Allah ka mana baiwa ka ba mu daga wajenka rahama wato mu zama muna kan hanya mai jiciya innaka antal wahhab lalle kai Allah mai yawan baiwa ne mai yawan kyauta ne mai roƙo ne ka bawa mutum wato abinda ma bai san ma yadda zai yi roƙi abin ba wannan addu'a yana da kyau mutum ya dinga yawan yin ta saboda babu gata babu abin da Allah zai ba mutum a duniya nan kamar shirya babu kuma wato hatsarin da ɗan adam zai iya fadawa kamar karkacewan zuciyarsa daga gaskiya saboda haka wannan yana da kyau kullum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab mutum ya dinga yawaita kuɗin wannan an ce lokacin wato a manzala sallallahu bayan ya yi wafati sai zama an dan samu dai wasu rashin fahimtar juna sosai tsakanin wato ansaru mutanen madina da muhajirun da kuma alubaitar rasul sallallahu alaihi wasallam wato mutane an zama kaman kashi uku ne akwai bangaren ansara mutanen madina akwai bangaren wato muhajirun akwai bangaren kuma wato mutanen gidan annabi Muhammad to ko waɗanne kuma suna da wanda suke gani shi ya fi cancanta ya zama halifan annabi Muhammad wani ba Allah ya ce a wannan yanayi ya zo ya samu sai na Abubakar yana yin sallah yace wallahi wannan aya ke ta maimaita rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سيدنا أبو بكر با مي مي تا الله الله Allah karka karkatar da zukatan mu bayan da ka kirye mu Allah to saboda haka wannan manuniya ce lalle lalle mu tsaya da wannan addu'a sosai Allah ya taimake mu yace rabbana innaka jami'un nas lalle Allah ubangijinmu lalle kai mai tara mutane ne liyomil kiyama wato liyomil kiyama wato a ranar alkiyama wanda lari fi babu kokonto a wannan wato tarawa da za a yi dukkan bayi za a zo wato taro ne wanda babban taro wanda ba a taba taro irinsa ba za a zo da mala'iku da annabawa da mursalai za a zo hada dabbobi nan kowa da kowa dai sai ya halarci wannan taro eh fata dai Allah tabaraka ta'ala ya sa muna daga cikin zababu a wannan taro eh rabbana innaka jami'un nasi lalle ubangijinmu wato kai mai tara mutane ne liyomin laribati ga wani yini wanda ba kokonto a cikin sai ya tabbata sai ya zo shi wanda za a saka dukkan bayi da ayyukan da suka yi innaka inna Allah lalle Allah tabaraka ta'ala la yukhliqul mi'ad baya saba alƙawari alƙawarin da ya sai ya tashi alkiyama to lalle sai ya yi shi wa ya tamiru an yakuna min kalamihi ta'ala wato wannan yana iya ɗaukan ya zama maganar Allah ne wal gardu min du'a'i bizalika abinda ake nufi shine mutum ya dinga wannan addu'o'i zai iya daukan kuma rasikun fi ilmi suka yi wannan magana bari zalika sa'alu asbata saboda haka suka roki Allah ya ba su tabbaci alal hidayati akan shari'a ya nalu thawabu adan su samu ladan wato tabbata akan shari'a rawar shekani bukhari da muslim sun ruwaito an aisha ta radiyallahu anha daga sai da aisha Allah ya kara mata yadda kalat tace tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun ila akhiriha zuwa karshen wannan aya wa qala yace fa idza ra'aytum idan kun gan waɗanda fa idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan kun ga waɗanda suke bibiyan abin da ya zama mutu tabi a cikin ƙur'ani suna bibiyansa suna cewa sai sun fassara shi to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin ƙur'ani wanda zukatan su akwai karkata saboda ka fadarun ku kiyaye su ba ruwan da su warawa tabari fil kabir tabari ya rawaito a cikin kabir an abi musul al-ash'ari annahu sami'a cewa shi ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma akafu ala ummati illa talatu kilani yace ba abun da nake jiwa al'umma ta tsoro sai abubuwa guda uku ya ambata cikin wannan abubuwa guda uku an yafta lahumul kitab wato ko an yafta lahumul kitab a buɗe musu littafi fa ya akuda mu'min sai mumini ya riki wani abu daga wannan littafi yaftagi tawili tawila yana neman fassarar wannan abu yace wale ta ya ayu tawilahu illallah kuma ba wanda ya san fassarar wannan abu sai Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi manya manyan malamai dai abin da suke cewa mun yi imani da shi to kai ma abin da ake so ka yi imani da shi kawai kullum min inda rabbina duk wannan da mutashabi da muhkam daga wajen ubangiji ne kuma ya zakkar illa ulil albab ba je waɗanda suke wa'azi wato za su karfi wa'azi in an musu wa'azi za su ji su a su sai ma'abota hankali na inda zabe ne kafaru
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lallai waɗanda suka kafirta dukiyoyinsu da ‘ya'yansu ba za su iya amfanar musu komai ba kuma ba za su iya tunkuɗe musu komai ba a nan duniya nan ne dukiya ta kan iya tunkuɗe maka wani abu ko kuma ta amfanar maka da wani abu to idan mutum ya je lahira in dai ka je da imani shi ne zai tunkuɗe maka wani abu ko ya maka amfanin wani abu amma dan je wai kana da yaya na ka bar su ai tun a duniya dukiya ka bar ta tun a duniya saboda haka nan ka zo ka ba komai kenan musamman ba imani ga shi kenan ko mutum ya kaɗe saboda abin da yake aiki a lahira shine imani da ayyuka masu kyau to mutum ya zo ba imani Allah ya gida lalle waɗanda suka kafirta dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su musu amfanin kamai ba eh su hana musu azaban Allah wannan ba zai yi ba wa ulaika hum waqudun nar waɗannan su ne makamashin wuta su ne kiraren da ake fara sawa a ka wato a wurin wuta da shi Allah ya tsare mu waqudun nar ma su qadu bihi an ce waqudun nar shine abun da za a ruruta wutan da shi da abuhum na'am
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
Allah ta baraka wata ala yake cewa ka da abi ali fir'auna wato al'adan waɗannan kafirai masu ƙaryata ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman al'adan mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da waɗanda suka zo kafin mutanen fir'auna na daga al'ummatai kaman adawa da samudawa me al'adan su kaddabu bi ayatina kada sun ƙaryata ayoyinmu fa aka zahumullahu sai Allah ya halakar da su bi zunubin saboda zunubansu ai bi sababi zunubin wallahu shadidul iqab lalle Allah tabaraka ta'ala mai tsananin ukuba ne wannan fassara na farko kenan akwai malaman da suka ce wato da aka kawo aya cewa dukiya da yaya ba za su yi amfani ba ga mutumin da bai imani ba in ya ji lahira Allah sai ta to ai ga nan fir'auna da adawa da samudawa sun mallaki duniyan sun samu dukiyar sun samu ƴaƴan shin hakan ya hana Allah ya halakar da su ya hana kuma a tura su da saboda haka duk wanda anan in dai kurinsa dukiya ne ko ƴaƴa ko wani abin da yake gani ya mallaka to yana kunya da abu na shirme wanda ba zai amfani da shi da komai ba kuma ba zai tunkuɗe masa komai ba abin da yake aiki kawai shine imani wanda shine har kabarin ka za ka wuce da shi ba ka da matsala Allah ya taimake mu Allah ya kara mana imani wannan zala da ma amara nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda bil islam na marji'a min badri
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
الله أكبر wato wannan aya da aran mayaja ta sauka ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yakin badar shikenan sai ya tara yahudawa ya tara yahudawa wanda suke makka madina kun san madina tana tare da yahudawa yahudawa a kashi biyu akwai yahudawa na banu ƙuraiza akwai yahudawa banu nadir to duk suna nan su kuma yahudawa abinda asalin ya kawo su madina ba shine jiran annai muhammad wannan yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsinci kansu ne a madina sakamakon kakanninsu sun ji labari wannan gari na madina nan ne annabin ƙarshe zai yi hijira ya dawo saboda haka suka ce to bari tunda mu kan dai mun tabbatar ba za mu riske shi ba to bari mu dawo da ƴaƴanmu da zuriyarmu da familin mu wannan gari ke da da ya zo dama dama ga sifofin shi da kamanninsa duk a cikin littattafanmu to da ya zo shikenan ya zama ‘ya'yanmu da zuriyarmu da ‘ya'yan ‘ya'yanmu su za su fara sallama masa saboda su agar da duniya da lahira wannan shine sanadiyyar zaman yahudawa a madina to wa ma ta sha'una illa an yasha Allah ba wai abin da kake so ne zai yi ba sai abin da Allah ya so sai zan to kuma Yahuda da manzo Allah ya zo kuma shikenan sai suka kafirce kuma suka ki yadda to abin sai yadda Allah ya so ne ba yadda dan adam ya so bane to shine yayin da aka dawo daga yakin badar shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara yahudawa a wata kasuwa wanda ake ce mata kainuka ya tara su yake ce musu ina kiran ku zuwa ga musulunci ku musulunta za ku samu wato ladan ku riƙi biyu ku musulunta kun ga abin da ya samu mutanen makka wanda abubuwa ne waɗanda ba daɗi a wannan yaki da muka yi na yakin bada saboda ku musulunta wadan bakin suka ce la kar ka rudu dai kana kayi yaƙi da mushrikan makka wanda wawaye ne ba su san dama lamarin yaƙi ba mu yahudawa mutane ne waɗanda mun san yaƙi mu ko mazaje ne waraza ne kar yaƙan mutanen makka ka kashe mutum saba'in ka kama mutum saba'in wannan ya ruɗe ka kamar da hankali duran da muka haɗu abin ba zai kyau ba suke faɗa annabi Muhammad to shi da ke dan gata ne bai yara ma faɗa wa yake rama masa Allah tabaraka wa ta'ala kul sai Allah ya ce ka ce ya rasulullah ce musu kul lil ladina kafaru ka ga ya waɗanda suka kafirce cikin yahudawa suka kibin Allah suka kibin annabi Muhammad ka tugulabuna ku in ma da sannu za a rinjaye ku za a kakkashe ku za a ribance ku za a buga muku jizya dole ku dinga biyanta kuma wannan abin duk ya faru duk ya faru an kakkashe banu ƙuraida da ira ko shiga ko rayuwa za ta ba mu za mu samu dama duk za a je da abubuwan suka faru an kakkashe banu ƙuraida banu nadir an kore su can inda suka rufe an ji an buga musu jizya haka dai duk abun nan da wannan a da faɗa haka kuma abun ya faru mu'jiza ta annabi Muhammad Allah ya tafi gulabuna za a rinjaye ku kudin ma za a kakkashe ku wa tusharuna ila jahannam kuma za a tashe ku zuwa a tattara ku zuwa jahannam ku shige ta wa bisal mihad shimfiɗi yayi muni in ya zama wutan jahannama sun faɗa suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yakin sa da Qurayshawa dan Qurayshawa wato wawaye ne ba su san wato yaki ba kuma ba su wasu abubuwan alfahari Allah tabaraka ta'ala sai ce to bari ya ambato yakin Badar din yanzu za mu shiga wato yakin Badar yaya ya auku ya aka yi wannan yaki na Badar na'am
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله أكبر قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة wato Allah tabaraka ta'ala yake cewa ai ya kasance a gare ku wato darasi a cikin rundunona guda biyu wanda suka gamu a ranar yakin badar wato runduna ta farko tana yaƙi saboda Allah fi'atun tuqatil fi sabilillah runduna ta farko tana yaƙi saboda Allah wato saboda da'ar Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance mutum ɗari uku ne da goma sha uku wannan runduna ta ɗari uku da goma sha uku gaba ɗaya abin da suka kunsa doki guda biyu ne doki guda biyu sannan kayan silke kayan fada shi kuma gaba daya cikin sojojin wanda yake da shi mutum shida ne takkuba wanda su ake yaƙi da su to su ma gaba daya guda takwas ne kuma da yawa daga cikin sahabban da kafa suke tafiya shi sa ma da aka zo wajen yaƙin an za Allah ta lafi yana ta addu'a yana ta addu'a Allah waɗannan dai Allah waɗannan su ne iya musulmai a duniya yanzu Allah in dai ka bari a kashe su shi kenan bari a sake kuma bautan ka a doron duniya ba Allah yana ta yana ta roƙon Allah Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara sai na Abu Bakar ya ce ya ishe ka ya ishe ka ya Rasulullah ka bari haka Allah ya ji ai zai baka nasara shi kuma ya san Allah ka san Allah malam ta ai ba ruwansa ai zai bari ai fata fata da kai ai to sai me ba komai ai shi ai gaba ɗaya daidai ne kuma ya wajenka tabaraka wa ta'ala shi ba ruwansa shi sa ka tsaya da gaske ka roƙi Allah a kai addu'a kai addu'a wato amfanin addu'a ko da kana gani shiru dama ko dai a yanzu a baka in ka roƙa ko kuma idan Allah ya ga yanzu in ya baka akwai abubuwan da kake masa yana son wannan abubuwan to za ka bar wannan abu sai ya bari sai gaba lokacin da ya dace sai ya baka in ma kuma ya jinkirta maka abun sai a lahira saboda a nan duniya wataƙila kana samun sallan jam'i wazifan jam'i abubuwa na alkhairai kana samun su in ya baka wannan abun da kake roƙo to wannan abubuwan duk za ka bar za ka koma cikin duniya ka zama ɗan duniya wanda shi kuma ba haka yake so ka zama ba to sai ya jinkirta maka wannan abun sai a kiyama za ka ayyuka ga sunan wannan wannan kace wannan ba Allah na ga cikin ayyuka na ga fata shi ai wannan addu'o'in da ka dinga yi ka roƙe ni kaza ka roƙe ni kaza sai in na baka matsala zai zama maka isa na ajiye maka zo ka tada shi anan lahira saboda a yi addu'a ɗan uwa a yi addu'a wallahi har annabawa yana daga mafi girman abin da suka rike shine addu'a addu'a addu'a mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mu ta salati ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah zai amsa addu'o'in mu kuma zai biya mana dukkan bukatun mu saboda haka mun je ji musulmai irin rauni da suke da shi na dai kayan fada na zahiri kam eh amma ba rauni tattare da su saboda wani malami yana faɗi yake cewa yanzu Amerika har da jiragen yakinta da duk abin da ta mallaka na nukiliya na ci gaban zamani wa'annan sahabbai ɗari uku da goma sha uku da suna nan a yanzu haka za su iya tarwa Amerika. saboda ne saboda ƙarfin imanin ƙarfin itikadin su a cikin Allah da manzan Allah saboda haka amma mu ya zama ga imanin yadda abubuwan suke sai dai addu'a saboda haka sai zanto raunin na zahiri ne na misali to a ce doki biyu a cikin mutum ɗari uku da goma sha uku sannan a ce a kayan sirke guda shida ta kuba wanda su ne ake yakin da su inda a lokacin ba bindiga ta kuban ko guda takwas kaga kuma duk ana tafiya da kafa ko da dutse za a yi yakin ne to kaga abun ya zama wani iri a zahiri dai kaman ba karfi kenan amma zukata kuma sun cika da Allah sun cika da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ukra kafira ɗaya rundunar kuma ta kafirai ne tarawnahum mislaihim ra'ayal ayn Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tarawnahum kuna kallon su mislaihim sun ninka yadda suke biyu wato ya ce wa kanu su kafiran sun kasance sun kai mutum dubu wata ruwaya sun kai mutum ɗari tara da hamsin kuma a farkon yakin sai Allah ta baraka wa ta'ala ya dinga yin wani abu yuqalliluhum fi ayunikum su din a idanuwan musulmai sai musulmai suna kallon su ɗan kaɗan ne abdullahi bin mas'ud yake ta hanyar rundunar kafirai nan sun kai ma mutum saba'in kuwa kabaragen Allah ya cire a ga kafiran da yawa kamar shi Allah yadda ya so haka za ga za ga abu ai a to malam in dai ba Allah yadda ya so haka za ga abu ba wa zai ga fuskan annabi Muhammad kan ne kin imani da shi haka zai yi ba to amma shi Allah da ke yadda ya so haka zai nuna maka fuskan shi kenan sai ga shi kuma zai zanto kana jayayya da shi subhanallah to wannan shi saboda haka sai zanto yana tambaya wai sun ma kai saba'in kuwa saboda Allah ya karanta yawan kafiran a idon musulman suna kallon su yan kaɗan kuma ikon Allah su ma musulman sai Allah ya mai da su yan ba su da yawa a idan kafara saboda ne saboda kas su ji tsoro su ja da baya to wannan a farkon yakin haka Allah tabaraka wa ta'ala yi wa fin nihaya amma da aka shiga aka haɗu aka fara gwamzawa sai zama da al-kuffar yanzu il muslimina sai zama kafirai suna kallon musulmai ka annan albani kamar sun kai dubu biyu da ka juya nan musulmi za ka gani nan ma musulmi nan ma musulmi ba san a lokacin mala'iku aka sauko da su ah mala ai mala yakin badar yaƙi ne wanda aka yi shi wanda dai gaba dai insha Allah akwai asusun amfani ta kai da aka yi abin gaba daya za mu kuma bako wasu abubuwa insha Allah to wannan shine saboda haka yaƙi ne wanda mala'iku sun sauko sosai aka zo aka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yaƙi saboda haka sai kafiran suka dinga kallon musulman sun kai akalla dubu biyu yadda kofan dan su ƙara tsoro ala takti hadin ibra ana gaya wannan yahudawa shin wannan bai isa wa'azi ba jama'atun jama'a ce fa min tajani na jarumai wanda sun kai mutum dubu kowannen su da makami kafiran ake faɗi mushrikan kowannen su da makami da tabbabi da yayi wato abin da ya shafi da doki da kuma abinci isasshe da duk abin da ake bukata wajen yaƙi duk kafiran na sun haɗa haka suka fito ba don su koma ba sai sun ga bayan musulunci musulmai kuma mutum ɗari uku da goma sha uku ga dai abubuwa duka babu abin nan nikidad da abdullahi bin zubair ko zubair su ne kawai suke da wato dawakan hawa mutum biyu sauran duka a kafa ake tafiya amma aka zo aka gwabza sai ga rundunar wato musulmai ta samu nasara wanda aka kashe manya-manyan kafirai manya-manya ba har da irinsu abu jahalin aka kashe shi a wannan waje shi ma da sauran mutane manya-manya saba'in aka kamo manya-manya kuma saba'in aka taho da su madina Allah ta baraka ta'ala yake cewa ra'ayil ayn wato a kallo irin na ido wallahu yu'ayyidu bi nasri man yasha Allah yana karfafan wanda ya ga dama da taimakonsa inna Allah inna fi zalika lalle a cikin haka la ibratan akwai darasi da ulil absari ga ma'abota wato basira wannan yaƙi na badar ya auku a shawwal a shekara ta biyu daga hijiran manzon Allah bayan shekaran wato hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi addu'a addu'a kuma yayi ta mummuna akan Qurayshawa wato ya musu addu'a Allahumma ij'al alaihim sinin ka sini aki Yusuf Allah ka sanya musu wato fari yadda ka sanya wato fari a lokacin wato annabi Yusuf wanda aka rasa abinci a ko'ina a duniya sai an zo nan Misra aka ta can wahala to sai Allah sai manzo Allah ya wannan addu'a ga Qurayshawa cewa Allah ya jefe su da yunwa da rashin abinci ko Allah ya ansa masa aka jefa musu yunwa suka rasa yadda za su yi wanda ya da yake suna cin durbuka suna cin karnuka suna cin ganyaye ba abinci kwata-kwata duk sto-sto da suka aje na abinci komai ya ƙare da suka ga surata da za su yi ga yunwa za ta kashe su sai suka tattaro dukiya wancan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo sai suka ba karamin sarkin makka shine a ba su makka tana da sarakuna guda biyu babban shine abu jahal akwai karamin kuma shine abu sufiyan to shi abu sufiyan sai da aka gama tattara wannan dukiya sai aka ba shi karkashin jagorancinsa da wata tawaga mai karfi akan a tafi da raƙuma a je can can a sayo abinci a yi odansa a kawo maka ko za ta fita daga wannan bala'in yunwa kuma suka tattara har da gidajen sahabbai da shagunan sahabbai da jarin sahabbai duka suka har tattara wannan kudaden suka sa dai a cikin wannan aji a so abincin to shi kenan aka tafi don sai wannan abinci a ƙarƙashin jagoranci abu sufiya to ana nan yace washtara lahum falan ma raja'a nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya gani a baccin sa manzo Allah yana bacci sai ya ga lalle Allah ya ba shi ɗayan rundunoni guda biyu ga Abu Jahal da runduna ta kai ta mutum dubu ga kuma wato Abu Sufyan shi ma da runduna wannan tawaga mai siyo abincin to ta sayo abincin tana dawowa to maza shi kenan sai maza Allah sallallahu bayan ya yi wannan mafarki ya farka sai kira sahabbai yace lalle na ga ɗaya rundunoni guda biyu Allah ya bani nasara akan ɗaya saboda haka ku tashi mu je mu to aka tashi wannan ɗari uku da goma sha uku suka taho tahowar suke da wuya akwai ƴan leƙen asiri su kuma mazan maza aka gaya wa abu sufiyan cewa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su tare wannan ayari naka maza ka sanya da zaka take wai na illajin asirin kuma suka sake tafiya makka mazan maza aka gaya mutanen makka to abincin nan da kuka aika ga nan annabi muhammadu amma su sun san ba sa ce annabi muhammadu amma muka sai mun ce annabi muhammadu ga nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa za su tare wannan ayari saboda haka maza maza ku fito ku kawa abincinku da dukiyanku ɗauki to nan take aka haɗa runduna ta mazaje na mutum dubu da makamai ƙarƙashin jagorancin wato shugabanci na abu jahal wanda yake kumandan yakin kuma ana kiransa utba ɗan rabi'a ɗan abu shamsi aka taho wanda suka taho daga makka mutum ɗari uku da goma sha uku saba'in da bakwai muhajirun ne yayin da ɗari biyu da talatin da shida su kuma mutanen ansar ne in ka haɗa su zai baka ɗari uku da goma sha uku su kuma ɓangaren muhajirun ƙarƙashin jagorancin ali ɗan abi talib yayin da ɓangaren wato ansar kuma ƙarƙashin wato sa'ad bin ubada to haka aka taho aka zo sai abu sufyan da ya samu wannan labarin mazan maza sai ya canza hanya sai ya bi wata hanya da ba yadda ma za a yi haɗu da annabi Muhammadu da sahabbai maza sai ya canza hanya da ya canza hanya shi kuma Abu Jahal ya taho dama da runduna da zafin kai ya za a kwace musu dukiya suka zo inda za a iya tare ban yi so da Abu Jahal wannan Abu Sufyan kwata-kwata ma bai biyo wajen ba suka aika masu leƙin asiri suka ce musu ai lalle ya ji hanya kaza wanda ma ba yadda za a yi rundunar ta riga ta fi yawan na aya a riga an tsira sai wasu suka ce to abu jihali mu juya shi kuma kwana ya ƙare zai juya ne mu juya sai ci habba a yadda muka fito nan a ce mun koma kamar mata har ne yi ba ai mu tafi badar mu je a sha giya a yi rawa a yi atisaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san cewa mu ba wasa bane ba kwace mana abinci ba zai yiwu ba kuma muna nan za mu je mu ci mu zama karti karti mu zo mu yake shi shi kenan kwanan ya kare dole ka ba juyawa sai suka taho badar to nan ba kafin su iso ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso shi da sahabbansa sun sa ruwa a gaba sai wani sahabi ya Rasulullah wannan akwai a bada shawari ne ce a bada shawari shi to mu sa ruwan nan a baya sai da sun zo ba su da ruwan sha ruwa yana bayan mu manzo Allah ce to yayi sai aka koma wato aka ba ruwa baya to a lokacin da aka zo aka tsaya ga ta rundunan kafirai ga rundunan musulmai manzo Allah yake cewa kun ga nan nan za a kada wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani abun mamaki abun mamaki runduna ga ta nan bakakirin da makamai da waye ga wa'annan kuma yadda suke amma yana faɗi nan za a kashe waye wani da nan za a kashe waye wani da kuke gani nan za a kashe dukkan su ya faɗi ga mutum sabai ina kowa sai da ma'aike ce ga inda za a kada ga inda za a kashe an gama kuma duk haka abun ya faru sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to shikenan yace yace wa Abu Sufyan ma'ul ir wa adahu la ila taifatayn kama sai a ci to shikenan sai ya zama an zo an haɗu yanzu to ga runduna ta musulmai ga runduna kuma wato ta kafirai me ya rage fara yaƙi to akwai abin da suke yi na wannan su fito da gwarazansu wannan ma fito da gwarazansu to an yi wannan wanda suka fito uku a cikin musulmai akwai abu abu ubada wanda shi an kashe shi shine kuma kaɗai a kashe akwai sayyidina ali akwai hamza to sun fito su biyun ka sun koma ba abin da ya same su kafirai kuma duk wanda suka fito kashe su aka to daga nan runduna ta haɗe aka ci gaba da gwabza yaƙi nan dai a kakkashe wato wa'annan arna aka musu ba daɗi malam a cikin wannan yaƙi wanda suka gwammace da ma ba su fito ba wanda bayan an gama aka ɗebi gawawwakin su aka je aka jefa a rijiya an jefa a rijiya annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kan rijiyar ina kiran su ɗaya bayan ɗaya abu jahal wani wani wani wani wani wani shin kun samu abin da allah ya muku alkawari na cewa za a rinjaye ku za a karkashe ku kun samu wannan gaskiya ne mu dai nasarar da Allah ya mana alkawari mun same ta gaskiya ne ta tabbata ku ba sai sai na Umar ya zo ya ce ya Rasulullah ya kana magana da gawar waki waɗanda sun zama mushe yace ai wallahi kai baka kai su jin abin da nake faɗi ba sai dai ba za su iya amsa min bane ba za su yi amfanin ba ne to haka dai aka yi wato wannan yaki kuma alhamdulillah musulmai suka samu nasara shine manzo Allah bayan komawa yake gaya wa Yahudawa cewa ga gashi karɓi musulunci kar abin da ya samu wa'annan ya same su suka ce ai dan Yahudawa dan wato su Qurayshawa wawaye ne to su din ma dai za mu ji nan gaba yadda Allah subhanahu ta'ala zai yi maganin su su da suke ganin su ba wawaye din bane to shine Allah yake cewa lalle ku din ma za a rinjaye ku kuma za a kakkashe ku za a ribance ku daga nan kuma a tattara ku zuwa ga jahannam na'am
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناديل المقنطرة ولقناديل المكنترة من الذهب والفدة ولخيل المصومة ولأنعام ولحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب الله الله تبارك وتعالى يتي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده كل ما Allah tabaraka wata'ala yake cewa an ƙawata wa mutane son abubuwan sha'awa Allah tabaraka wata'ala ya ƙawata wa ɗan adam yana son abubuwan sha'awa sha'awance sha'awance daban-daban a wasu malamai suka ce shedan ne ya kawata wa mutane son waɗannan abubuwa ɗin wasu kuma suka ce a Allah ne ya kawata musu son wannan abubuwa saboda ya jarrabe su ya kaya za su yi shin za su rabu da waɗannan abubuwa su koma ga Allah tabaraka ta'ala ko kuma za su koma zuwa ga waɗannan abubuwa ɗin to me ne aka kawata wa ɗan adam ko mutum son wannan abun a ce minan nisa mata mata da yawa sun halaka sanadiyar matansu dan ya buge matarsa sai ya je ya haura gidan wani ya yi sata ya kawo mata ta ma ɗigo da yawa kuma wai ma ya sake shiga gidan wansa ya ɗauki dukiyar wansa haka ne to minan nisa an ƙawata wa ɗan adam mutum yana son mace idan mutum ya balaga kusan ba abin da yake ratayuwa da zuciyarsa kamar ya samu mata wacce yake so kyakkyawa wanda za su zauna da ya samu matan kuma wal baniya sai son ɗa kuma Allah ka ba mu ɗare Allah ka ba mu ɗare ke ɗan adam duk abin da za ka samu sai ka yi burin yanzu kana kaman kana son mashin ko to dan baka samu mashin din bane da ka samu mashin kuma sai ka ci tur da ina ma a ce mota ne dai in in mashin din tsohuwa ne ko ina ma a ce sabuwa ce zuwa da sabuwa ai da shi kenan alhamdulillah to nan ma da ka same ta ba alhamdulillah zaka ce sai kuma koma tunanin kai to da mashin na ko da sai kai biyu ko kuma da a ce a kan mota dai to haka ne to da ya samu mata sai mai wal banina sai ce to kuma ƴaƴa Allah Allah ƴaƴa ƴaƴan ma a ba mu kaman maza mazaje da yaka to wal banina dan adam yana son wato ƴaƴa idan ya samu wato ga mata din ga ƴaƴan ambaci sai wal qanadirul muqantara to ai kuma ya kamata yanzu a samu kuɗi yara su je makaranta a samu kuɗi za a yi kaza za a yi kaza wannan gidan zai mana kaɗan ya buga shi bangaren faɗin mata faɗin maza faɗin kaza faɗin sai buruka kuma su ƙara ƙaruwa na dukiya kana irin mukanta wato an ce kana irin mukantara shi ne dukiya mai yawa eh a to yanzu a yake son yar kaɗan a kuma mai yawa yake so to shi ne to shi ne to ɗan adam yana son dukiya idan ya samu mata ɗin ya samu ‘ya'yan ya samu dukiyar gashi nan ta samu to shi kenan karkace nan ma zai tsaya wajen fa a wal khairul musawwama sai a fara sayan motoci motoci daɗin dawakai ne da dawakai ne doki rakumi jaki haka su za a saya kuma to yanzu kan motoci da mashina da abunan tun ana sa wanda za ka dinga amfani da su haka sai wanda za ka dinga bayarwa haya haka da sauransu a sai kamfanoni a sai waye wal an'am ya sai dabbobin ni'ima a ce wannan garken shi ma nashi na raƙumai shanu tumakai wal har da kuma amfanin gona gona ta bangare kaza ma ya saya na mallakar gona ta bangare kaza ma ya saya mallakar to da haka inda muna ya zo za a je a baza abunan a noma amfani sai dai a raba aje wani yanki yanki wani aje wani kuma a sayar a yi kaza dai haka to dan adam yana son wannan yana son wannan shi kuma kamar zinare wanda muke son sa a nan shehu yake cewa yace shi zinare sunansa kalmarsa kawai zai sa ka guje masa saboda zahabu ne shi kuma zahabu daga zihab ne tafiya tafiya wato in ka lura ko kuɗi bai maka amfani sai ya tafiya barka i yanzu mai biredi yana sai da biredi kai ku kana son biredi to ya za ka yi wannan kuɗin naka shi zai tafi ya barka sai biredi ya haka kuɗi yake bai maka amfani sai ya bar jikinka amma ka ce yana jikinka sannan kuma ya maka amfani ba zai yi ba to haka kuɗi yake dole ya tafi akwai fidda shi kuma daga faddu ne na wato rabuwa to shi ma dai dole sai an rabu dole sai an rabu to wannan shi ya ce zalika wa'innan abubuwan da ka ji an ambata su bakwai mata'ul hayatid duniya su ne jin daɗin rayuwar duniya iyaka ke in akwai ƙari kuma kawo iyaka ke su ne dai ake jin daɗi su a wannan duniya wallahu inda husnul ma'ab amma a wajen Allah tabaraka ta'ala akwai kyakkyawan makoma shine aljanna wanda shi ya dace mu mai da hankali a kansa a nan sayyidina ali yana faɗin wata magana yace fa yan bayyana raga wata fi ya kamata mu yi kwaɗayi cikin wato aljanna makoma mai kyau ɗin na wajen Allah sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wato sha'awan ɗan adam a cikin mata tunda an fara da mata ne mata da abinci da abin sha da tufafi da dabbar hawa ko motocin hawa yace mafi jin wato daɗi mafi daɗin abinci a duniya ba kaman zuma yace shi kuma dai ya ishe ka dai kaci ne na wani kuda yace abin sha kuma mafi daɗinsa dai ba kaman ruwa ruwa wanda shine in ka rasa za ka iya mutuwa to nan kuma tare dai kuke sha da dabbobi da tsuntsaye da kwari duk tare kuke amfani da ruwa ita sai mata ita su kuma matsala ce wannan daban wannan daban to ta yi wata ta daban ta gobe daban haka dai abun yake zama da su matsala rashin zama da su matsala to shi ne ya ce wal maraki abun hawa shi kuma wataƙila kana murna ma ka saye shi wataƙila shi zai murkushe kai kashe ka to shi ne ba ya ce sai tufafi shi kuma mafi tsadan tufafi shi ne alhariri shi ma kuma kashin wani tsutsa ne ake bi da siyaka ya ce to wannan fa shi ne ba jin daɗin rayuwar duniya ya ce to wannan garfin mai hankali ba zai koma ya shagala da waɗannan abubuwa ba a'a a wajen Allah tabaraka ta'ala akwai abin da ya ci wannan farko akwai dai aljanna ga tana nan tana jiran mu wanda kuma ba a samun ta sai an yi wa Allah tabaraka ta'ala da'a sai kuma waɗannan abubuwa na baya mun san yadda za mu sarrafa su saboda ya zanto lahira din ta yi kyawu Allah ya taimake mu Allah ya samu dace mu cika da kyau da imani da barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci insha Allah za mu tsaya nan in Allah tabaraka ta'ala ya kai mu gobe za mu tsara Allah ya mana jagoranci Allah ya kara mana son Allah ya kuma ga Allah ya kuma son bayan Allah ta dai sai ya kuma za a da